عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون
tare da waɗannan abubuwa duka haka suke idan sarakuna suna taro ba wanda zai shiga cikinsu sai wanda suka kira don wani abu amma ba don shi ma memba ne cikin taron ba amma abin mamaki shi addinin musulunci bai zama wannan matsayi ba sai ga wanda bai san shi ba bai yi karatu ba ya zo ya shiga ce shi ma malami ne mai tafsiri kuma tura shi wani gari ya je ya yi ta zagin bayan Allah yana kafar da musulmi irin waɗannan rena musuluncin aka yi ba kyauta masa ba kuma rena alƙur'ani aka yi ba kyauta masa ba saboda haka da za mu samu wannan sabuwar gwamnati da aka samu ka tantance yin waɗannan abubuwa a tace su ko waɗanda mutane in suna taro ya zama masu taro irin su ne membansu ba waɗansu ne membobinsu ba idan an yi haka to za a samu yarda da juna za a samu wanda yan boko suke kiransa seniority kowa ya san wansa kowa ya san kaninsa amma haka a hargitsa kowa ya tashi akan kowa ya ta maganganu da bai san komai wa cikin alkurani bai san komai wa cikin hadisi idan yana karatu in an dauke wuta shi kenan karatu ya kare da kai malami ne har mai tafsiri don an dauke wuta ina ruwanka haka ka ci gaba da tafsirin ka ba saboda haka ina fatan a shiga cikin waɗannan a ba darajar wa musulunci darajarsa a ba alƙur'ani darajarsa fi ma kamar sauran abubuwa da suke an ba su darajojinsu za mu soma da karatunmu wannan karo da wannan sura wanda take somawa da irin waɗannan haruffa wanda suke ake soma su da yawancin waɗansu surori shine bismillahir rahmanir rahim ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون wannan harufa babban matsala su wanda kowa ya yarda da shi shine Allah alam muradi bi zalika Allah shi yasa abin da yake nufi da alifi da lam da min arra in ko za ka yi magana a kan su yadda mazhaban aisha ne ba a fassara su mazhaban abdullahi abbas ne ake fassara su in ka shiga wannan ko za ka samu aiki mai yawa daga kowaɗanne za ka ji sun fassara su da abin da Allah ya buɗa musu alibi masomin sunan Allah ne lanjaye ƙarshen sunan jibril ne minjaye farkon sunan muhammadu ne ananza Allah ya aiko jibrilu da wannan alƙur'ani zuwa ga annabi muhammadu wanda zai ci gaba da bayanai wato duk lokacin da ga wa'annan haruffa za ga sunan littafi ko ƙur'ani ya zo amma ban da wannan wuri da sauran waɗansu wurare kaɗan ko guda uku ne a hasiban nasu an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna zaton daga zaran mutum ya ce shi kenan na yi imani da Allah sai ya zauna lafiya ya mutu ya shiga aljanna ba za a jarraba shi a zamansa na duniya ba haka suke zato ai ba haka ne ba kowa ya yi imani ya ce ya yi imani Allah zai kawo jarraba a jarraba shi a ga a nuna mutane imanin da ya faɗa kowa ya ji haka yake ko ba haka ba domin jarraba za ta nuna saboda haka ne ke kawo jarrabu iri-iri jarraba na sharrin mutane da dukansu yin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai a makka sun kai ƙara wajensa suka ce ya rasulullahi kai mana addu'a mana irin wannan bala'i da wannan sharri da muke cikinsa a cikin wannan gari na gawarai sai ce ku kuna yin gaggawa ne da wannan al'amari shi Allah baya gaggawa don mutane sun yi gaggawa kuna gaggautar da al'amari ne wata rana a nan tun daga hadar mota wato kasar yaman har nan kano mace guda ɗaya za ta ɗauko hanya ba ta tsoron kowa sai Allah sai dai in tana da dabbobi ƙura ya faɗa dabbobin amma ba wani abu zai faru ya ce mutan da idan mutum ya yi imani kafirai suka sa shi a rami su ɗauko siya abin nan da ke yankan katako da shi su sa a tsakiyar kansa su yi ta ja su yi ta ja sai sun raba shi gida biyu amma duk da haka ba zai raba shi da imaninsa ba wato wanda suka gani ba za su ji tsoro su fasa imaninsu ba saboda haka kowa ya yi imanin Allah zai jarrabe shi da farko Allah ya jarrabe ka da bala'i da gaba da halakar dukiya da sace dukiya da abubuwa ne wanda suke na rashin lafiya ko mutuwan masoya ko mutuwan 'ya'ya da mata ko abokai duk da za su faru in imanin naka ba karfi sai kai zaban shin abin da na shigar nan ko shi ne ya jawo min wannan ne to in imanin ka ba yawa sai kai wannan tunani sai karya ta fito fili na cewa a shi abin da kake ka imanin ba gaskiya ba ne shi mutane suna zaton hasiban na zan ya kudu amanna kawai da sun ce sun yi imani فهم لا يفتنون ولا جربات أنون حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون daga sun ce sun yi imani sai a bar su ba za a jarrabe su a nuna gaskiyarsu da ƙaryarsu ba
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا
na masu musulun daɗin suna kusa ne su biyu ne ko maza ne ko mata ne so ce ashhadu an la ilaha illallah ha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu عليه وسلم وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kuka faɗa cikin wannan larabci wace sun daga zuciyar har bakin kun tabbata kun yarda Allah shi ne ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi kowa shi ya yi mu shi muke bauta shi kadai ne ubangijinmu ko kun je kun yarda na Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam ko kun je kun yarda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba shi da da kun yarda abin da kuka faɗa kun yarda ko to ku ce alhamdulillah kun zama musulmi yanzu da abin da yake ya haramta ga musulmi ya haramta gare su mu musulmi ba ma cin naman alade kenan daga yau kuma ba za ku ci naman alade ba mu musulmi kullum muna sallah biyar za nuna muku sallah biyar inda za ku yi sallah biyar ko yaushe kuma za a nuna muku da za ku je gida ku yi wanka wannan irin wanka za ku wanke dukkan jikinku ne gaba da ba inda za ku rage irin wannan wanka kowannen ku in ya yi aure ya kwanta da matarsa yadda ake kwanciya da mata to ya irin wannan wanka kamun yi alwala ya yi sallah kuma Allah ya ba ku dukiya ku fidda zakka Allah ya ba ku lafiya ku je haji Allah ya ba ku iko mu yi wannan azumin da za mu kama tare da ku menene sunan ɗayan ku da wane min yanzu wani suna ne kake so a sa maka na musulmi abdullahi kuma ɗan ya sunan ka da mai wani suna yake sa ta maka na musulmi ha abubakar ne ma na son abubakar ma'adallah malam abdullahi da malam abubakar mune muku murna allah taimake mu yau muka so mu wannan tafsiri ba so mu ba mu kaya ba na so ba mu kaya bayan kwana uku sai ku samu wani ɗan agaji ya je karɓa muku abin yin riga muna muku murna Allah tabbatar da ku a cikin musulunci ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين wannan zato da suke yi cewa ya mutum ya ce ya zama musulunci kenan ya huta ba bala'in da za a dora masa a jarraba shi a'a wannan da ya zama ba haka ba ne ai da karfatar da lalina lalina mun bijini mutane wanda suka riga su da ya da wannan lahur da zina su daku Allah yana nuna mutane ilimi bayyananne na wanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu wanda ya da wannan lalina su daku wanda ya da wannan kalibi Allah zai nuna mutane wanda ke imani su na karya ne idan sun sha wahala za su fata imani na wannan dai abu ya sauka da waɗansu mutane ne amma kuma haka yake kullum daga na tashin duniya kowane mutum ya shiga musulunci ya saurari Allah zai jarraba shi ya ga zai shiga wanda musuluncin ne in dai gaskiya ne ko ko zai bari ne in dai dama ƙarya ne to duk wanda ya kare musulunci ya ci gaba da musulunci zai rike da kyau kada yan uwansa suka zuwa zuwa shi kaga tun da ka shiga wannan abu kaza ya same ka kaza ya same ka kaza ya sa kai ka so ka jawo kanka a duk abin da ya samu mutum dama Allah ya riga ya rubuta zai same shi saboda haka wala ya wannan lawon da zai da kuwa da ya wannan kafin in Allah ya kawo jarraba zai nuna mutane shi kan ya riga ya sani zai nuna mutane su san wanda suka yi gaskiya cikin imanin su zai nuna mutane kuma san wanda suka yi ƙarya cikin imanin su amma sai wallazi ne ya ƙado na sayyati an yasbiquna sa ma yakumun haka kuma kamar yadda waɗanda suka yi imani suna sanin haka za a basu har shiga janna ba jarraba a ba haka za a basu yan jarrabe su a fitar da mai gaskiya a cikin masu ƙarya to haka kuma wanda suke cutan bayan Allah don sun musulun da sun zama musulmi suna yi musu cuta suna kwace musu dukiyoyinsu suna konawa suna dukan suna wahar da su karfi zammanin akwai inda za su yi su kuwa su tsere mana duk inda suka shiga ina tare su kuma zan kama su an yi su gona wai su tsere mana a dama ya kuma wannan hukunci nasu ya yi muni duk inda mutum ya shiga muna nan za mu kama shi a duniya ne in kai fara da wata gwamnati to sai ka batta ka koma wata gwamnati har ka gama zamanka ba za a kamo ka ba amma ban da gwamnatin Allah da ka yi fada da gwamnatin Allah ba inda za a za ka shiga ka tsira duk inda yake yana tare da Allah Allah zai za ka ma كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن وهو السميع العليم wanda kuma ya yi gaskiya a cikin imaninsa ya doge a kan masifin da suka same shi a kan imaninsa ya yadda ita shi ne tun da ya musuluncin nan to ya yadda duk abin da ya same shi ya same shi har ya gamu da Allah yana kaunan in ya gamu da Allah dukkan wahaloli sun kare man kana yanzu bi ga Allah duk wanda yake kawanan gamuwa da Allah kyakkyawan gamuwa fa inna ajal Allah lokacin da Allah ya ajiye zai gamu da shi da hajin wanda yana zuwa wato lokacin da zai mutu shi a lokacin da zai gamu da Allah lokacin yana zuwa sai ji daɗi ran da ya gamu da Allah domin Allah yana jin abin da bayan suke faɗa yana sai zaɓin da bayan da suke kaɗa من جاهد وإنما جاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين wanda duk ya musulunta sannan ya yi ƙoƙari cikin musuluncinsa yana himmatuwa yana jihadi ƙaramin jihadi ko babban jihadi ƙaramin jihadi shine yakan kafirai da makami babban jihadi shine ka yaƙi zuciyarka ka fidda shaidan a cikin zuciyar ka fidda son zuciya cikin zuciyar ka fidda son duniya cikin zuciyar ka bar son Allah kawai cikin zuciyar shine babban jihadi to duk wanda ya haga من كان في لقاء الله فإن لله الآن هو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه duk wanda ya haka ya yi wa kansa abin da zai amfane shi ne mai amfani Allah da kuma mai amfani kansa inna Allah sai Allah la gani wallahi ma wanda shi ne an alami daga wurin talikai babu ba alheri da bayin Allah za su yi wa Allah alheri ya amfane shi babu sabon da bayan Allah za su yi wa Allah sabon ya cuce shi kana da zurru ta'atu wa la tanfu'ul masiya wato biyayya yin ibada ba ta amfanar da Allah da komai sabo kafirci baya rewa Allah komai damar da gari mana mai saliya fa idan su yi wani sa'a alaiha in ka aikata mai kyau ka yi wa kanka in ka aikata mummuna ka yi wa kanka inna Allah sun Allah la ghaniyun Allah ya wadata anil alamin ga wurin talikai da Allah bai yi kowa ba ma ba ba komai da Allah bai kowa ba ma ba komai ba mutanen ba marayu ba aljannu ba kowa ma Allah ya wadata ga barin halitta kuma ya wadata ga barin ibadarsu
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون wanda suka ke kyawun imani din na gaskiya suka dage suka dawwama a kansa nukabbiran na hannu sai ya ce da abubuwan da suka aikata na laifi za mu kankare musu shi za mu cire musu yi za mu yabe musu shi wannan biyan da humo kuma za mu saka mu da hasanar da zai kanu ya maluna dan ba su sakamako fiye da abin da suke aikatawa man ja bin hasanati wa rajul salihah in ka aikata aiki guda daya Allah zai saka maka kamar sa guda goma kaga ya baka fiye da abin da ka bayar har ka kai matsayin da in ka aikata aiki guda daya mai kyau sai Allah ya mai da shi ya kas ya mayar maka da shi wato ɗari bakwai a kan guda ɗaya masu da zai yi kuna wara fi sabi lai kamar yan bari nan ba ta saba zanabil ya kulle zumbulatin mai hatu habba wallahi ta yi wani ya sha Allah wa su ne misalin masu iya sadaka saboda Allah kamar kwaya ne da ka shuka ko kwaya gero ko watan da a cikin wuri mai taki idan ƙwayar ta fi da kara guda ɗaya karan nan ta gefensa ya yi fi karare guda uku gefen dama ya yi fi karare guda uku gefen hagu yan sun da karan nan na farko sai su zama karare guda bakwai duk su kai yi zangannu guda bakwai in sun yi zangannu guda bakwai allah ce a buga gwajiyo ko ci zanganni a samu ƙwaya ɗari kwaya nawa kenan ka samu ɗari bakwai da nawa ka shuka guda ɗaya ga kuma kara riba to da mana ma kenan ka bata shi kwaya ɗaya ta baka riba ka samu kwaya ɗari bakwai balle Allah to kuma aikinka yana yin kyau imaninka yana karuwa domin yadda ma'aikacin gwamnati yake ƙara ƙwarewa cikin aiki yake ƙara masa daga ofo o five o six o seven har zuwa ƙarshe 16 ko 17 abin da ke ba ma'aikaci wata ci gaba ƙwarewa cikin aiki da gaskiya cikin aiki sun suke ba shi wannan ƙwarewa shi ma'aikacin gwamnati shi yasa yake wuce waɗannan duka har ya kai waɗannan akwai lokacin da ba a masa lissafi ba a masa lissafi haka kuma shi musulmi abin da yake ba shi wannan daraja ta hawa daga guda ɗaya zama goma guda ɗaya ya zama ɗari bakwai guda ɗaya ya zama dubu sau dubu biyu ko ma ya zama ya wuce lissafi to shi kuma abin da ke ba shi wannan wato girmama Allah da tausaya wa bayin Allah girmama Allah da tausaya wa bayin Allah wato ana taimaka musu to shi zai hau da darajar musulmi ya riga zuwa har wannan lokaci daga ɗaya a bashi goma ya wuce daga ɗaya a bashi ɗari bakwai ya wuce daga ɗaya a bashi dubu dubu biyu sau biyu sannan kuma ya kai gaba inda ba lissafi domin ya kai wannan matsayi to za a kawo jarraban nan wanda aka aka ambata a farkon sura in an kawo jarraban da tubla hunna fi amwalikum wa anfusikum wa yasalmu hunna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah zai jarrabe ku in kun kai wannan matsayi fiye malikun cikin halakar dukiyarku gobara da kona maka rumbuna da bukkuna ruwa ya ci maka dukiya barayi su sace maka dukiya waɗansu maka kowa na su gudu maka da kuɗi na dukiya kenan haka kuma jarraba tana faɗawa kan rayuka kullum ba ka da lafiya kana zuwa asibiti iyalinka ba lafiya suna zuwa asibiti a jarrabe ka da mutuwan matanka da mutuwan ‘ya'yanka da mutuwan abokanka duk dai da tun da wani fiye wani ko an kusa ko wani tun mahun na minan lalina uzu da gida mai kamar ko minan a shekwa zan kafira kuma a sallada maka waɗansu makiya addini a kan addininka su ta dukanka su ta keta rigarka su ta ɓata mutuncinka cewa lalle sai ka bar addini ka samu zaman lafiya duk da jarraba ne daga Allah to in ka wuce wannan to wani namuru na kuma shi mai asafi wal juyi wa nafsi min amwali wal was samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in kai wannan matsayi to kai hakuri an jarrabe ka kai hakuri sai Allah ya ɗauke ka daga inda kake sai ya ajiye ka wajensa inna Allah ma'as sabiri Allah yana tare da masu hakuri sannan a ce yau tsakaninka da Allah babu lissafin lada daga ɗaya ka samu goma ko daga ɗaya ka samu ɗari bakwai ko daga ɗaya ka samu dubu sau biyu a kawo ta nan yanzu abu da za a yi inna ma yi fasabiru na ajaran bi gairi sabin masu hakuri ana ba su ladansu ba lissafi haka haka haka yi ɗaure ne tafiya وبشر الإنسان بوالده حسنا فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم ونبئكم بما كنتم تعملون wannan sura wannan ayoyi musamman sun sauka a kan sadun rabi wa ƙafi da su da ayan laƙabi duka sun sauka a kan sadun rabi wa ƙafi ne sun manan su ɗaya ne haka wanda take wanda suke cikin suratul lukumana kuma shi ma da lukumanu ne yake wa ɗansa wasiya aka aka same su saboda haka ne shi ainihin saduna biyu a kafi ya ce ni ne na ukun musulunta domin daga annabi kenan sai abubakar sai shi a ganinsa don bai shiga gida ya tadda Khadija ta musulunta ba bai shiga gida ya tadda Aliyu ya musulunta ba yace ina ganin ni ne na uku musulmi a duk duniya a lokacin da na musulunta aka bai wa uwata labari sai ta hutu ta zauna a rana ta ce ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta ƙara shan ruwa ba sai na bar addini na kafirce wa Muhammadu yace na san ɗana da keki da ya ji wannan zai tausaya mini zai bar addini na aka ba shi labari sai ya zo ya same ta rana ta wuni ta kwana washe gari tana wuni kenan ya same ta ce iya na ji abin da ke ciki wallahi iya da za ki samu rai guda ɗari ki sa wannan rai ya mutu ki sake sa wannan rai ya mutu kamar batir su sake sa wannan rai har rayuka ɗari su kare wallahi ba zan kafirce wa annabi muhammadu ba ki shiga inuwa ki ci abinci ki sha ruwa ko kuma ki ki ko za ki mutu ba zan bar addini na ba wanda ya kamata kenan musulmi ya dage cikin addininsa daga babu abin da ya fi masa wannan addini nasa ba abin da yake sai raba shi da addini ba dama daga bautan Allah sai bautan iyaye kullum haka Allah yake faɗa wa gani rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidayni ihsan saboda haka ne ubangiji yake gaya mana anan wasu insani bi walidayhi husnan shi dan adam mun masa wasiya ya kyautawa uwarsa da ubansa kyautawa ya kyauta musu kyautawa ya riga musu addu'a ya riga ba su abinci ya riga ba su kuɗi ya riga musu ladabi kullum yana gaishe su sannan kuma idan uban ya rasa mace ya auro masa mace guda ɗaya ya samo masa wanda zai masa hidiman matar to daga abin da aka dora masa kenan ke uban aure ya zama uban hadibi ko hadima wanda zai musu ɗauko ruwa ɗauko itace aika amma idan uban ya tsara wata mace ta biyu to ba ruwansa da ta biyu ta farkon dai zai kyautawa saboda haka shi Allah yana jin tausayin mu ta ko'ina bai tsora wa ɗan adam abin da ya fi ƙarfinsa ba sai ka yi ubanka auren mace ɗaya ka nemo masa mai hidima guda ɗaya idan shi da kansa ya je ya nemo wata ya yi mata biyu to ba ruwanka da wannan matar kuma za ce ka ki biyayya wa iyayenka ba saboda haka ne ake kulawa a kyauta wa iyaye uwa da uba a kyauta musu gaya musu magana mai daɗi a yi musu hidima mai daɗi kar a yi musu tsawa sannan kuma a yi musu ladabi wasu yin zari wari zai husna mu wadan adam wasiya ya kula wa iyaye kula da iyayensa ya kyauta musu kyautawa wa in ja daga ya ci shirka bi in suka matsa maka akan kai tsari yadda su suke yin tsari fala su ne ba kar ka yi musu biyayya cikin yin tsari rana ta lima kulugi fi ma sai fi khali wa yadda za a yi wa wani abun halitta biyayya a saba wa Allah idan ubanka zai tafi coci ko uwarka za ta je coci ba za ka ɗauke ta ka kai ta ba ba za ka ɗauke shi kai shi ba ba ruwanka amma in ya je can coci ya rasa mota da zai dawo da ita kai dole ne ka ɗauki taksi ka je ka ɗauko shi ka dawo da shi daga wurin coci abin da yasa aka hana karka kai shi ko karka kai ta saboda alkur'ani ya ce ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ku taimaka wa junan ku cikin aikata aikin alheri da biyayya wa Allah kar ku kar ku taimaka wa kanku a cikin abin da zai zama ƙetare iyakan Allah da saba wa Allah a kai shi in an kai uban coci an taimaka wa kafirci in an kai uwar coci an taimaka wa kafirci amma sun je sun gama wanda sun je suna son dawowa gida ne in ka taimaka uwarka ka da ita daga cikin wahala ko uban ka kawo su gida nan shi ke nan ka aikata shi a wasu yin sa'ayi wani wajen hada ga fi ga bi mali da kabir faɗa ta yi wa ilayya marjiukum da su iyayen naka da kai duka makomar ku na gare ni ne unabbi kun zan ba ku labari bima kuntum ta'maluna abinda kuka aikata a duniya والذين لا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين mu waɗanda muka yi imani alhamdulillahi muka yi imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muka yi imani duk abin da annabi ya zo da shi to Allah ya yi alkawarin zai samu a cikin manyan bayansa salihai haka ya yi alkawari a wani yuri illa war rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله Allah ya yi alkawari zai haɗa mu da manyan bayan sabu mutane na yawon domin shugaban manyan bayan Allah bayan annabi Muhammadu shine annabi Ibrahim كان يران كنزا إنا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين الله إنا روقانك تبتر من ده كنتي نا النفسي kuma karshe ka riskar da ni manyan bayan ka salihai wato al'umman manzon Allah kenan annabi annabi Yusuf yana cewa tawaffani musliman wa hini bis salihin Allah yana roƙonka ka sa na mutu ina musulmi ka riskar da manyan bayan ka sale su ne jama'a annabi Muhammadu kenan annabi haka annabi Sulaiman dan Dawuda shi ma yana roƙon Allah ya shigar da cikin bayan Allah salihai to mu kuma ba riskarwa aka ce ba da nurkilan nan za mu shigar da su cikin bayan Allah salihai su wane ne waɗannan su ne ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ya ce na riga na rubuta a cikin littattafai na ƙasar nan tawa duniya manyan bayi na sale su za su gaje ta to su ne annabi kenan da sahabbansa da manyan waliyan al'ummarsa. ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس cikin mutane man ya kula ko wanda yake cewa amanna billah ya yi imani da Allah fi za uziya billah amma in wahala ta zo mutane suna cutarsa saboda addinin sa to sai ya gwamnati ya bar addinin in ya zo Allah ya masa azaba saboda fitinan mutane ta yi yawa zai jefar da addininsa da yawa waɗanda muka gani bayan sun musulunta sun ridda suna ganin mutane suna kinsu suna kwace dukiyarsu suna wahal da su sai sun koma kafirci su koma kafirci wai don su samu lafiya kun sani ba suka samu lafiya ai sun samu azaban Allah ha kuma waɗansu da yake addinin hawa uku ne akwai hawa na zama wanka musulmi daidai da kowa islam akwai hawa na biyu inda kai kayi ka wuce makami na ɗaya ka kai makami na biyu wato makamul imani kenan akwai na uku na ƙarshe wanda ka wuce matsayin makami na farko da makami na biyu har ka shiga makami na uku wato Allah yana buga mana misali waɗannan makamomi kamar dai wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah kamar mutane ne aka zubar da kudin Najeriya takardu da yawa a gabansu mutum uku sai aka ba su jaka jaka kowa ka ba shi jaka jaka ko in san zo ka ce buhu buhu aka ce wannan kudi kowa ya cika buhunsa in ya cika buhunsa kudin ya zama nasa wani abin da yake ɗauka naira goma goma naira ashirin ashirin da yake da kai ke ɗaukar naira hamsin da kai yake ɗaukan domin saboda shi wai canji kar ya masa wahala bari ya nemi canji abin da yake ɗauka kenan naira biyar biyar naira goma goma naira ashirin ashirin naira hamsin hamsin da yake da ke yake ɗaukar naira ɗari don kai ya wahalar nemo canji sai ya ci buhunsa da wannan kaya wani kuma ba zai ɗauki naira ɗari ba ma sai dai in ya rasa ɗari biyu a ɗari biyu dai ko ko ɗari biyar ɗari biyu ko ɗari biyar shi kuma yana ɗaukan hamsin amma bai daukan ƙasa da hamsin shi ma ya cika buhunsa ɗaya kuma ba zai da kowace takarda ba sai takardar dubu ko ta ɗari biyar ba zai ɗauka ba sai ya rasa takardar dubu wato sai ya cika buhunsa shi ma wannan ya cika buhunsa ya cika da naira dubu dubu da kira ke zamun naira ɗari biyar biyar a ciki wannan ku ya cika buhunsa da naira ɗari biyar biyar ɗari biyu biyu ɗari ɗari ɗari ɗari ɗaya ɗaya wannan ko ya cika buhunsa da naira hamsin naira ɗari da kira ke samun naira ɗari biyu to shi ne Allah ke cewa na farkon nan mai cika ya kafta da canji wanda ya zalunci kansa a ce zuba maka kuɗi a gaban ka da yawa a ce ka cika buhunka ka cika shi da ƙananan kuɗi ai ka zalunci kanka ومن ظالم لنفسه ka takaita wanda kuma yake daukar naira ɗari naira hamsin da ke yake daukar naira ɗari biyu shi kuma to ba laifi amma dai ya takaita ya takaita amma wanda yake daukar naira dubu ai shi ne wanda yake ya tsere sa'a to saboda haka haka musulcin islam da iman da isan bilwa da isana kowa ya sa ya yi ƙoƙari ya nemi na gaba kar ya tsaya a na baya ya nemi na gaba kar ya tsaya a na baya tun da yake ga arzikin Allah yana da yarwa aminan yana cewa mai wani husan wasu ne mai sani ruwan da husan wani ja na ga tushi ga bi wani ga bi imun wala su ne kuma wasu ahimu mafi su ne ma'aruban sannan wala su yi huma inda suka ce ka bauta gungi karka yadda ka yi musu biyayya ba a biyayya wa wani abin halitta inda za a zaɓi mai halitta in ji hadaka فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله idan an yi masa ya samu wahala an cuce shi saboda addininsa aka cuce shi sai ya gwammace ya bar addini in ya so Allah ya masa azaba akan da mutane su shiga ba da masa wannan azaba ya mai da fitinan mutanen nan kaman azabar Allah wannan yayi asara ya da fitinan nan ka azabillah warin ja nasrun min rabbika idan ko musulmi sun samu nasara daga Allah da ya ƙuri na sai sukan zo wajen musulmi su yi naku namu abu ai muna tare da ku abin da kuka samu to ai tare za ku ba mu to ai muna tare da ku ne in naku namu abu Allah ce a sai kun faɗa a wale zalla bi yara bi mafi zuri da alamin ai Allah ya fi kowa sanin abin da ke zuciyar kowa ba sai kun faɗa ba in kuna tare da musulmi Allah ya sani in ba ku tare da musulmi Allah ya sani فَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَا
أن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الذي جرب النيه don ya san allazina amanu wanda suka yi imani na gaskiya wanda ya lamannar munafiqina don ya san wanda suka yi imani na baki na وقال الذين munafurci كفروا للذين آمنوا لو كان خير وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم وما هم بخارجين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون
لا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوريد الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وانها من خلائكم وما هم بها من من خلائهم من شيء إنهم لكاذبون المتعني سوى مسلمك a makka sai su wali ibn mughira manyan gari sai suna kiran su sai ku zo mu zauna tare da ku cikin hanyar mu ku bar bin hanyar wannan mutum ku biyo hanyar mu kuka ji a a abinda suke faɗa mana ba idan mutum ya shiga addinin su idan ya bari zai gamu da azaban Allah saboda haka ba za mu iya barin addinin ba ku bar addinin don abin da Allah zai muku na azaba din yi mana za mu ɗauke muku ku bar addini wanda mai kaɗaye ku Allah jama'a mu ya mai kaɗaye ku shi kar ya suke yi ba za su iya ɗaukan wani laifin waɗannan ba komi ba za su iya ɗauka ba inna hu lakazibu na ƙarya suke ba za su iya ɗaukan laifin waɗannan ba wato akwai wanda ya min na tsarin masu tsarin masu tsari mai sun neman kyamacin maganin sauran akwai ayar da za ta zo wanda za mu karanta nan gaba ya ta nuna cewa ba za su ɗauki laifukan laifukan waɗanda laifukan waɗanda suka bar musulunci su ɗauke musu ba nan wanda za mu karanta din kamar ana ganin da ita da wala ta zuwa zai sun bizar ukure akwai ɗan saɓani ba saɓani wala ta zuru waziratun wizra ukuri Allah ya ce wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba kowace laifin kanta take ɗauka wata ba ta ɗaukan laifin wata nan kuma cewa za su ɗauki laifin ku su ɗauki laifin waɗanda suka ɓatar da su to akwai bambanci domin idan mutum ya ɓadda mutum ya hana shi shiga musulunci ya ɓadda shi ya raba shi da musulunci ya yi matuƙar ƙoƙarin raba shi da musulunci ya yake shi raba shi da musulunci to za a ba shi alhaki nasa na kansa da yake ɗauke da shi na rabuwa da musulunci kuma za a ba shi alhakin wannan mutum da ya masa sababin barin musuluncin ko ko rage wani aiki na musulunci in yayi sababi ko ya kira a bari ko ya sababin a bari amma in ba ruwanka ba ruwanka da shi baka ce masa ya bari ba baka taimaka don ya bari ba to wannan laifinsa ba zai shafe ka ba ko ɗanka ne ko ubanka ne Thank you. addinin daga wani imanin daga wani kasar da zan zama lafiya barka na mace da ba mu lafiya da lafiya kuma ku masu zuwa karatu da rika kawo da lafiya da rika mai da su lafiya har mu gama da zama lafiya ta ji lafiya barka na mace da Thank you. الضالون Allah biya bukatu Alhamdulillah
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك صفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء